الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا لهدي goma ga watan jumada al'akhira hijira 1447 wanda ya muwafaka da 30 watan 11 shekara 2025 ku ci gaba da darasi na biyar a littafin da ya shahara da kawa'idi to kawa'idu salati wa tauhidi ko al'aƙa'idu tauhidiyya to za mu tashi allawazimu darussan da suka gabata an yi bayani wato akan sifofi alwajibai sifofi asifatul wajiba wajibatu ko alwajibatu fi haƙƙihi ta'ala sifatul wajiba sifofi waɗanda suke wajibai a haƙƙin Allah bisa ga mahanga ta su al'asha'ira. Mahanga ta su al'asha'ira. Yana ganin mun kammala allawa zimu ko? Ko ba a yi su ba? To, za a tashi allawa zimu. sai sifofi waɗanda ake kira da allawazimu allawazimu jam'u lazimin eh abinda yake lizimta shi ake kira lazimi allawazimu abubuwan da suke zama tilas suke lizimta to suwa za a yi bayani a kansu wato kishiyoyin waɗancan sifofi da aka ambata waɗanda ya kira da allawazimu a farko an gane ko to su kuma waɗannan kamata ya ce adudadul lawazimi eh adudadu allawazimi kishiyoyin sifofi guda biyar da aka ambata allawazim da suka gabata na nafiyul garabi nafi wujubil fi'ili nafi ta'siri bi quwwatin nafi ta'siri bi tab'in da hudusul alami to wannan su ne allawazin ko to waɗanda kuma kishiyoyinsu ne to na farko ya ce subutul garadi tabbatuwar bukata mustahilun ya koru anillahi ga Allah ta'ala maɗaukakin sarki sai ya zamo kishiya akan wato algarad kenan ko nafi algarad din da ya ambata a a ce Allah yana da wata bukata to shi ma wannan ya koru to shi ma wannan dai a ahlus sunna wal jama'a suka ce babu inda Allah ya kore makansa na wata bukata ko wani abu to al'asal irin nan sai a ja baki a yi shiru sai a ja baki a yi shiru ba za a ce Allah mabukaci ba ne ba za a ce ba mabukaci ba ne tunda bai tabbatar ba bai kore ba to dama duk abin da Allah bai tabbatar ba ko bai kore ba to su ahlus sunna wal jama'a a nan shiru ake yi an fahimci wannan yawo shiru ake yi eh to amma su da yake sun gina abin nasu bisa hankali bisa mahanga ta hankali to shi yasa suka fada wannan kuskuren su al'asha'ira kenan sai suka ce ai a ce za a tabbatar da wata bukata to abu ne wanda yake ya koru ga Allah subhanahu wata'ala daga cikin dalilan suka ce saboda ita bukata wato sifa ce ta naƙasu kuma abu ne wanda ya shafi halittu suke da wannan na biyu wasu butu wujubil fi'ili haka tabbatuwar wajabcin aiki a ce aiki kaza wajibi ne ga Allah to wannan tabbatuwar mustahilun anillahi ta'ala shi ma ya koru ga Allah ba za a ce aiki wajibi ne kaza ga Allah ba shi ma anan muka ce a e kai dan adam kai ne ba ka da hurumi ko dama ka wajabta ma Allah wani abu amma shi yana da iko yana da damar da zai mi zai wajabta ma kansa wani abu wannan ba na kasu ba ne in shi da kansa ya yi an gane kamar yadda ya wajabta ma kansa rahama ka taba ala nafsihin rahama to wannan kenan eh to shi ma wannan kaga su al'asha'ira din da dan gyara cewa kwata-kwata ba za a ce aiki kaza wajibi ne ga Allah ba to in dai suna nufin ta kowace fuska ta fuskar ilaki to kaga wannan kuskure ne amma in ta ɓangaren halittu ne to su bayi ba su da wannan hurumi na su wajabta ma Allah wani abu amma shi Allah yana da damar da zai wajabta ma kansa sai wasu butu ta'asiri bi kuwatin hakanan tabbatar da tasirin ƙarfi mustahilun shi ma ya koru anillahi ta'ala ga Allah maɗaukin sarki to shi ma darasin da ya gabata an yi bayani akan ma'anar a tasiru bi kowa ɗin me suke nufi da shi to shi ma a ce wai za a tabbatar da tasirin ƙarfi ga halittu to shi ma a wurinsu mustahilun ne wai abu ne wanda ya koru ga Allah saboda su suna ganin al'ashiya'u la ta'asira laha abubuwa ba su da tasiri abinci bai da tasirin kawar da yunwa ruwa ba su da tasiri na kawar da ƙishirwa iska ba da tasiri da zai juyar da itaciya ko bishiya ko sansamin itaciya ko reshe haka a haka nan yuka ba ta da wani tasiri na kaifi da za ta iya yanke wani abu ko ta yanke dabba ko ta yanke yagiya ko ta yanke wani abu to shi ma dai a nan muka ce ya saba ma manhaji na ahlus sunna wal jama'a su ahlus sunna wal jama'a sun tabbatar da cewa al'ashiya'u laha ta'asirun halittu suna da wasu abubuwa da dama suna da tasiri sai dai tasirin nasu wato baya aiki sai tare da izinin Allah da ƙudurarsa saboda haka ruwa suna da tasiri na kawar da ƙishirwa amma wannan tasirin bai aiki sai da izinin Allah wuta tana da tasiri na ƙuna amma kuma tasirin nata da ƙunan ba zai yi aiki ba sai me yauwa kamar yadda ya zare izinin ga ita wutar lokacin da aka jefa annabi ibrahim cikinta sai allah ya zare wannan tasirin nata allah ya ce da ita kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa salaman ala ibrahim to kaga ashe tana da tasirin to shi yasa ce wadda allah ya yi ta zamo mai sanyi yawo to kaga Allah ya hana ta tasirantu da shi kone annabi Ibrahim ɗin. to saboda haka zance mafi inganci duka waɗannan abubuwa suna da tasiri amma tasirin nasu kuma sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala eh to su kuma al'asha'ira suka ce a'a wannan tasirin na Allah ne ba na waɗannan abubuwa ba ne saboda haka lokacin da ka hasa wuta ka saka itace ciki sai ta kone itacen to wannan kuna Allah ne ke yinta ba wai wutan ba haka itaciya ko bishiya in iska ya buga zaka ga tana juyawa sansamin ko to wannan juyawan Allah ne ke yinsa ba wai iskan da yake da tasirin da zai wannan ba haka in kana jin yunwa ka ci abinci sai yunwa ta gushi to Allah ne ya gusar da yunwar ba wai abincin eh to wannan bata ne dama mazhaba uku ce da waccan ta ahlus sunna da su ta al-asha'ira to sai ta abin nan ta sauransu alfalasifa an gane attaba'iyu da dinnan da ake cewa su kuma gabaɗe suka ce a'a komai yana faruwa ne a ɗabi'a karan kansa bai ratayi da izinin Allah ko ƙudurarsa ba to kaga shi ma wannan kafirci ne su kuma sai suka zare ma Allah ƙudura da izini da iko akan halittunsa sai ya zan duk abin da ka gani to wai ɗabi'a ce ta haifar da shi su kuma a shayara sai suka zo sai suka mai da abin ga Allah sai suka zare su ga halittu su kuma ahli sunna sai suka tsaya tsakiya an gane suka tabbatar da ƙuduran Allah da izininsa sannan kuma suka tabbatar da tasiri ga halittu tasiri na halittu na al'ashiya to rataye yake da izinin Allah na fatar an gane yawwa eh eh a wurinsu ba su da zunubi ai mun faɗa a karatun cewa asali aƙida ce ta jabariya masu cewa al'abdu majburu bawa duk abin da ya tilasta shi aka yi saboda haka alahira bai da zunubi tun da ba shi ya yi ba kuma ya yi firi a wurinsu saboda allah ne ya yi wannan abin ba shi ba su a wurinsu kenan to kaga alahira bai da zunubi kenan tunda ba za a kama ka da laihin da ba kai kai ba eh aƙida ce ta jabariya su a sha'ira suka kwaso sufaye ma na da ita abubuwa Allah da ya saboda bata ce to shi ne shi malam mai kawa'idi da ire-irensa suka kwaso a tsammanin su shirya ne wasu butu ta'asiri bi tab'in hakanan tabbatar da tasirin ɗabi'a mustahilun shi ma kurare ne anillahi ta'ala ga Allah maɗaukakin sarki to duk dai an yi bayani a kansu kusan da ɗabi'a da kuwa ɗin kusan duka mutalazimani ne suna lizimtar juna cewa al'ashiya uhallaha ɗabi'atun amla to ahalus suna suka ce eh suna da su kuma waɗancan suka ce a'a ba su da e ba su da wata ɗabi'a wuta ba ta da ɗabi'a ƙuna a karan kanta kawai dai ita sunanta wuta amma wani abu ƙuna kowa ya dubba ta da wannan ko ya sa ko ta ƙone to ba ita ba ce shi ne matsala shi a nan zai mai da abin ga Allah na Allah na ya ƙone shi a ba ko kaɗan ba ai mabarnata malam sun bata addinin Allah taimakon da aka samu ko yaushe sai ka ga Allah yana kawo waɗanda za su yi bayanin abin da yake na gaskiya sai a yi wa mutane bayani wakilan alami haka nan gabatuwar halittu a ce halittu ba su da farko mustahilun shi ma ya koro anillahi ta'ala wannan shi ma ahlus sunna ba su saba akan haka ba cewa halittu ba kadimai ba ne ma'ana ba wai ba su da farko ba ne allah ne kaɗai ba ya da farko shi wannan ba ya da wani ishkali shi ma suna faɗansa ne raddi ga su falasifa ɗin da suka ce al'alamu ƙadimun e dama tun tale-tale wai akwai akwai halitta ba wai daga baya ta samu ba kamar yadda Allah kadiman ne to haka su ma halittu kadiman ne to wannan shine mazhabu a su alfalasifa to yana cikin kokarin da su alasha'ira suka yi wajen maida musu martani to kuma anan sai suka yi muwafaka da ahlus sunna da yake dama mabarnaci za a iya samu wani zubin sai kaga ya kawo abin da eh, yake daidai in ta hati sifatul mustahilatu sifofi waɗanda suke mustahilai to sun kori fi haƙƙihi waɗanda suka kori fi haƙƙihi ta'ala ga haƙƙin Allah waɗanda ba a tabbatar ma Allah su e bisa mahanga ta su al'asha'ira sun matali sifatu to sai sifofi na bi masu waɗannan asifatul wajibatu sifofi waɗanda suke wajibai fi haƙƙin rusuli ga haƙƙin manzanni alaihi musallatu wassalam ga haƙƙin manzanni tsira da aminci su tabbata gare su eh kenan yanzu duk abubuwan da suka gabata kaga ana magana ne dangane da janibin Allah yanzu kuma za a shiga haƙƙin manzanni da annabawa abinda suke kira da annubuwat wanda an gama magana ana kiransa da al'ilahiyat eh an gane wanda su al'ilahiyat ba a aiki da nassi inda al'asha'ira a wajen tabbatar da su duk sifofin nan da muka yi magana ba sun dogara ga nususu bane sun dogara ne da hankali amma annubuwatu da asam'iyatu to zaka ga suna nan suna aiki da nasi to kaga wannan rarrabewan ma shi karan kansa bid'a ne nan ku yi aiki da nasi nan kuma ku ce ku yi aiki da hankali wannan wani irin tumka da walwala ne awwaluha na farkon su as-sidiqu gaskiya daga cikin sifofin manzanni akwai gaskiya duk abin da suka faɗa game da Allah gaskiya ne to galibin abubuwan da duk suke kawowa dangane da manzanni zaka ga babu wani saɓani tsakaninsu da ahlus sunna dama inda rikici yake cikin al'ilahiyat amma wajen annubuwat to wuraren da suka samu bambanci da ahlus sunna kwarori ne kidagagu ne kidagagu ne ba su da yawa sosai to wannan asiriku ahli sunna ma na sun yarda da wannan bal masu sun kafi kowa tallata hakan cewa annabawa game da abin da suke faɗa to masu gaskiya ne sadiquna musaddaquna an gane yau gashi ya zo a hadisi billahi dan mas'ud as-sadiqul masduqu a gani to fi haƙƙin rasulillahi ga haƙƙin manzannin Allah wal amanatu to yanci asiriku diddul kazibi kishiyan ƙarya wal amanatu da amana ita ma sifar amana sifa ce ta annabawa an gani annabawa amintattu ne shi yasa ma Allah ya ware su cikin halittu ya ware su da wannan saƙon da za su isar da shi ga al'umma to wannan kaɗai ya isa ya nuna maka amanarsu na fatar an gane don ba za ka ba da saƙo musamman irin wannan ba sai ga wanda ka amintu da shi to kaga Allah ya aminta da su to wajibatun ita wannan siffar amana wajiba ce fi haƙƙi rusulillahi ba rusulu ba rusulillahi ga haƙƙin manzannin Allah zama ahlus sunna sun tabbatar da ita ba saɓani tsakaninsu da al'asha'ira wata tabligu da isar da ma umiru bi tabligihi da duk abin da aka umarce su da isar da shi na saƙon wajibin fi haƙƙi rusulillahi to wannan wajibi ne ga haƙƙin manzanni don Allah ya wajabta musu shi an gane ko yawwa shi yasa ma Allah ya ce ya ayyuhar rasulu ballig min rabbika fa in lam tafa'al to ka gani to kaga wannan sanannen abu ne eh amana ce wadda Allah ya wajabta musu su isar da ita ga ayoyi da yawa wa ma'alar rasuli illal balagu to ka gani shi ne kawai yake kan kowane manzo ya isar da saƙon da aka aike shi da shi ba ya ƙara wani abu ba to wannan su ne sifofi guda uku da su al'asha'ira suka ware suka ba su suna da asifatul wajibatu fi haƙƙi ar-rusuli sai alja'izu ma'ana su waɗancan wajibi ne ga kowane musulmi ya tabbatar ma annabawa su ko eh kuma duk abin da suka faɗa gaskiya ne alja'izu fi haƙƙi rusulillahi to sai abin da yake shi kuma ja'izi ne a haƙƙin manzanni ba wai wajibi ba ja'izi ne ma'ana halat ne wa huwa shine jawazul a'radil bashariya shine halatta bujurowa bujurowan wato sifofi ko ɗabi'u na bashariya na mutum duk wani abu wanda yake ɗabi'atan ne ga ɗan adam ta fuskar halitta to su ma annaba waɗannan abubuwan suna bujiro musu irin cin abinci haga wannan ɗabi'a ce na halitta ko na bashar ɗan adam an gane yawwa irin bacci kaga wannan ɗabi'a ne na ɗan adam su ma annaba suna bacci haka shan abin sha jin yunwa to wannan duk ba ba wai haramun ne ba da sauransu wannan ja'izi ne ma'ana yana nufin ja'izi ma'ana halatti ne bujiro wasu gittu wasu ga annabawa kuma don ka tabbatar ma annabawa su inda ba kayi ba ne da niyyar izgili ko kaskantawa to ba ka yi laifi ba a shari'a don ka ce annabawa su ma sukan ji yunwa da sura ta ba da labari don nuna wa mutane cewa ba su da sifa ta uluhiyya a tattare da su ko ta rububiyya to wannan ba komai ba ne amma kar ka faɗa da niyyar ƙasƙantawa gare su to in kai haka wannan matsala ne sai zamo wani nau'i kenan na suka gare su wanda wannan kuma yana jayo ridda yana jayo ma a kashe mutum to shi yasa ya kira su da jawazu an gane halatti ne bujirowansu halatti ne tunda halatti ne kaga kenan zai iya yiwa a rasa su kenan ya za annabi ba sai ya ci abinci ba ko ba sai ya yi bacci ba tunda an ce ja'iz ba kamar wancan ba ne da aka ce wajib shi tilas ne e sifar ba ta fakuwa daga annabawa to shi ja'izi kaga ai ba kamar wancan ba ne e wannan zai iya yiwa zai iya yiwa cikin kila a ce kara a is abin nan mu'ujiza ta annabi ya zam ya ɗauki lokaci bai ci ba ko bai bacci ba a hankalci wannan ba wani abu ba ne an gane to wannan shi ne to amma kai musulmi to wajibin fi haƙƙin rasulillahi wajibi ne ka tabbatar ma haƙƙin annaba waɗannan abubuwa don al'asal duk abin da yake ɗabi'a ga ɗan adam to akwai shiga kowane manzo wannan shi ne al'asal na fatar an gane eh wannan shine al'asal shi yasa qur'ani yace wal inna ma ana basharun mislukum eh to ai tabbatar da wannan bashariyya din ce eh ta fuska al'aradul bashariyya bacci cin abinci jin yunwa da makamantansu ko damuwa ko farin ciki da ire-irensu eh wanda kaga wannan duka ɗabi'atan ne ga ɗan adam ba ɗan adam da za ka samu a ce ai shi bai ci bai sha kuma yana nan raye in ma an samu wannan to wannan fita ne daga asali ya fita daga asalinsa na ɗan adam yanzu ya koma wani abu bai ci bai sha to ka gani? eh na'am إن الله يبشرك يبشرك إيه إيه بكلمة من الله إيه يكفي وهسورة وسيدة وهسورة أمم ita wannan ta keɓanta da annabi isa annabi yahaya annabi yahaya mm wannan kalmar da ce hasura a'a to ai ya danganta daga ma'anarta inda kaga ai akwai sabani na malamai me hasuran din take nufi kaga sai an fassara yanzu eh wasu suka ce hasuran shine wanda bai damu da mata ba amma min gairi illatin ba wai don wata illa ce a jikinsa ko a halittarsa ba a shi yana da ƙarfin da zai iya mallake sha'awarsa daga barin mata to wannan kaga ai ba khususiya ne gare shi kaɗai ba da sauran annabawan haka suke Allah ya ba su wannan damar eh ya ba su wannan ya ba su wannan dama illa dai shi an ware shi da ambatonta ne saboda wasu dalilai eh saboda wasu dalilai saboda wasu dalilai amma duk sauran annabawan kaga haka suke ai sha'awar tasu ba za ta sa ba za ta rinjaye su ba kamar mu misali mu da ba annabawa ko manzanni ba to abin nufi nan dai cewa wato a ja'izi ne ga su haƙƙin manzanni bujirowar me waɗancan abubuwa ko to wannan ibarar tashi akwai ɗan gyara a cikinta da ya ce wajibin fi haƙƙi rusulillahi ta'ala abin da ya fi dacewa ya ce ja'izun an gane fi haƙƙi rusulillahi kamar yadda ya unwani cewa alja'izu fi haƙƙi rusulillahi amma cewa wajibin ko ya zama kuskure daga shi malam mai kawa'idi ko daga masu eh bugawa duk da zai iya kuskuren da gare shi ne tunda alamu na nuna ba wani munnan ba wani babban malami ba ne kamar yadda muka faɗa a farko to abin da ya fi dacewa ya ce ja'izun fi haƙƙi rusulillahi ba wai wajibin ba saboda cewa wajibin kama akwai tifka da walwala ka ce abin da yake ja'izi a haƙƙin manzanni kuma ka zo daga baya ka ce a'a wajibi ne to dama da wajibi da ja'izi ai ba su haɗuwa yawo to akwai gyara a wurin sai ku kula da wurin ja'izun shine daidai fi haƙƙin rasulillahi wannan ja'izi ne ga haƙƙin manzanni ma'ana samun su al'aradul bashariya ɗin waɗanda muka ba da misalai a kansu an kira su da al'arad saboda sifofi ne galiban ba ganin su ake ba an gane ma'ana wuya ne kamar yunwa kaga an ce ka nuna yunwa a karan kanka lokacin da kake jin ta ba a ganin ta ko ba haka ba ko bacci sai dai a ganka kana yin bacci amma baccin ba a gane shi to shi yasa aka kira su daga al'arat jam'u arat an gane shine abinda ma ya kumu da gairihi abinda in babu wani ba za a same shi ba saboda haka in babu mai jin yunwa to ba za a samu yunwa ba in babu wanda zai yi bacci ba za a samu bacci ba shi karan kansa a ce bacci gashi an ware shi gashi shi kadai ne to ba zai yi ba to don abin da haka shi ake kira arat to jam'in su shine sai a kira su da al'arat an gane ko kishiyar aljawahir jauhar wannan mustalahat ne na su al'ashaira ahlul kalam in sun ka ce jauhar shine ma yaqumu bi nafsihi eh abinda shi ba laɓe yake ga wani ba yawwa kamar ɗan adam bishiya gini da sauransu an gane ba wani abu ne a tare da su ta yadda in ka cire abin su sun ɓace ba sai su koma kama aljanu kenan to jauhari kenan shi kuma arat koyo shi ɗamfare yake da wani abu in babu wannan abin shi ba za a same shi ba irin su haske irin su abin nan farin ciki yunwa ɗin bacci da makamantansu to shi yasa aka kira su da al'arafi an gani yawwa saboda sifofi ne na ma'ana eh ba abu ne wanda ake iya gani ba to allawazim sai sifofi lawazimai a haƙƙin manzanni wal imani bi rasulillahi imani da manzannin Allah wajibin fi haƙƙi rasulillahi shi ma na a ƙa'ida ta larabci kamata ya ce lazimun e shi ne daidai tunda a farko ya yi amfani da lafazin lawazim jam'o lazimin eh yawwa to larabci sahihi abin da ya zama aula to ya ce lazimun tilas ne fi haƙƙin rasulillahi ga haƙƙin manzanni Eh, littafin cike yake dai da kusakurai wanda wannan duka yana nuna maka ba wai wani fitaccen malami ba ne ya rubuta littafin Eh, mai yawa wani kawai ɗalibin ilimi ne ko kuma a malami ne da ya dai karanci abubuwa ba lalle ba ne ya gama fahimtar wasu abubuwa shi ma wal imanu da imani bil yawmil akhiri da ranan ƙarshe wajibin kaga nan ma kamata ya ce lazimin eh fi haƙƙi rasulillahi a haƙƙin manzanni eh wannan duk ba saɓani tsakanin su ahlus sunna da al'asha'ira wal imanu bil mala'ikati da imani da mala'iku wal kutubi ba kutubu ba wal kutubi tunda adafi ne ga almala'ikati da imani da littattafai as-samawiyyati waɗanda aka saukar daga sama almi'ati wa arba'ata ashara kitaban suka ce wai littafi ɗari abin nan ɗari ne da sha hudu haka suka sauka to shi ma dai wannan ba nassi babu wani nassi da ya ƙyarge adadin littattafan da Allah ya sauka cewa kaza ne amma dai su a sha'ira suna faɗan wannan magana cewa littafi 114 ne 114 ne eh to wannan ba nasi to kuma asali abu in nasi bai zo kansa ba shiru ake tunda ba abu ne wanda ijtihadi ke shiga cikinsa ba duk abin da yake nasi ake bukata to ba ijtihadi abu gani mana in ba nasi ba za a iya gane wannan abin ba to ba ijtihadi a irin waɗannan wuraren wajibun shi ma kamata ya ce lazimun to imani da littattafan mu ahlus sunna kawai dai suna imani da littattafan Allah jumlatan kawai in suka zo za su ce wajibi ne ga musulmi ya yi imani da littattafan da Allah ya saukar ga manzanni amma cewa kaza ne adadinsu kaza to wannan ba haka ba ne ba su zuwa ƙur'ani ba kuma wani hadisi tabbatacce bai tabbatar da su ba in ta hatil wajibatu sifofi wajibai sun ƙare shi ma nan kamata ya ce allawazimu sai dai kuma in yana nufin tun daga na farkon tun daga asifatul wajiba har zuwa alja'izatu har zuwa allawazimu to in haka ne larabcin ya yi tun da alwajibatu din ya fara ambata to in ta hatil wajibatu sifofi wajibai da lazimai da ja'izai duk sun shiga bi haƙƙiyar rusuli da haƙƙin manzanni don kamata ya ambace su kamata ya yi ya ambaci sauran sai ce in ta hatil wajibatu ko walja'izatu wallawazimu sai ce fi haƙƙin rusuli eh haka ya kamata larabcin ya zama to kaga larabcin ma sai an masa gyara Allah shi yahi masa wata liha al'adudadu to kishiyoyinsu suna biyowa baya kishiyoyinsu suna biyowa baya sai ce alkazibu ƙarya kaga kishiya ne game gaskiya kaga kenan shi ke nuna maka alwajibatu ɗaya na nufin duka gaba ɗaya dukansu gaba ɗaya to ka kamata ya ambaci sauran ko su ba sai ya kawo musu kishiyoyinsu tun da ya ambata mustahilun anhum ƙarya ta koru ga annabawa ba sa ƙarya an gani ba wai annabi ba mumini ma na gaske baya ƙarya bale bale manzo wal khiyanatu da cin amana mustahilatun ba mustahilun ba mustahilatun anhum ita ma ta koru ga Allah saboda alkhiyana mu'annas ne eh ita kuma kishiya al'amanatu ko eh wal kitmanu da ɓoye gaskiya eh kamata ya ce ko dai wakitimanu sidiki ko kuma wakitimanu risalati ko wakitimanu ma umiru bi tabligihi eh aka yi kama ɗaya cewa kitimanu ya shiru sai kaga kitimani kala-kala ne eh akwai ɓoye gaskiya akwai ɓoye aibi da makamancin wannan mustahilun ya kori anhum daga su manzannin eh ba sa ɓoye wata gaskiya da take tare da su to nan kaddara gaskiyan ya fi wakitimanu sidiki kan gane ko eh amma shi alkhiyana barin shi itilakan ya fi tunda ba wai sai iya abin da Allah ya aike su da shi ba a'a hatta abin da ya shafi rayuwar duniya annabawa ba sa ha'inci haka ita ma ƙarya da ya itilakin ta shi ma yayi domin ba wai sai tsakaninsu da ubangiji ba hatta tsakaninsu da halittu ba sa ƙarya amma shi kitimani da yake ana iya ɓoye abin da yake na aibu a wasu wuraren kuma balma shi ne wajibi to kamata ya yi masa ƙaidi ya ce wa kitimanu sidiki tunda shi yake nufi a nan wa adamu jawazil a'radi da kuma a ce wai ba halat ba ne bujurowar sifofi na ɗan adam mustahilun to anhum wannan ya koro gare su ce annaba ba sa bacci ba sa cin abinci wai duka wannan ba zai bujuro gare su ba ba sa jin zafin rana ba sa jin yunwa da sauransu eh to shi ma wannan ya koru mustahilun ya koru anhum gare su tunda ai su ma yan adam ne eh to ka duba wai abin da ke baka mamaki yadda su alasha'ira suke ta ƙoƙarin tabbatar da annabawa da manzanni bashar ne amma yadda 'yan bida a yanzu suka cika duniya in ka ce annabi mutum ne to sai duniya tana neman ta tashi to sai na biyar wa adamul imani da rashin imani bi rusulillahi ko a ga manzannin Allah to mustahilun shi ma korarre ne korarre ne eh to ita ma wannan ibara dai akwai abin gyara a kai to korarre ne gaba don iya ce korarre ne gare su a to dukkanin manzanni ne jama'a su sun kai imani da su? misali annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin larabawa suka yi imani da shi ina su abu jahal ina su abu lahabin da sauransu su abdullahi dan ubayu ai ba su yi imani da annabi ba sallallahu alaihi wasallam eh na'am da sauran annabawa to ka gani to kaga cewa kenan mustahilun din nan da ɗan gyara akwai kenan ya kamata ya ce eh ya kamata ya ce wa adamul imani bi rusulillahi eh eh ghairu ja'izin eh rashin imani da manzanni to ba ja'izi bane ma'ana ba halatta bane ko kuma ya ce muharramun ya fi wa adamul imani bi rusulillahi muharramun tunda wai annabawan ba su ake nufin su imani da kansu ba to kaga kawo mustahilin a nan larabcin bai hau ba kamata ya ce wa adamul imani bi rusulillahi muharramun a ce musulmi ko mutane ba za su yi imani da manzannin Allah ba, to wannan haramtaccen abu ne, ko kuma ya ce gairu ja'izin. Na shida wa adamul imani da rashin imani bil yawmil akhiri da ranar lahira, shi ma mustahilun, to shi ma dai kamar wancan ne, shi ma kamata ya ce muharramun ko haramun ko gairu ja'izin. Eh, mutum ya ce ba zai imani da ranar kiyama ba to wannan haramun ne. ba ja'izi ba ne tun da abin da yake wajibi ka yadda da ranar lahira ko? eh na bakwai wa adamul imani da rashin imani bil mala'ikati da mala'iku wal kutubi da littattafai as-samawiyya na sama da aka saukar daga sama mustahilun to shi ma dai kamar wancan ne amma ta ya ce muharramun ko haramun ko gairu ja'izin a ce mutum ba zai imani da mala'ikun Allah ba to wannan ai ba halat ba ne haramtaccen abu ne eh to intahatil aqaidu ba aqaidi ba intahatil aqaidu aqidu da aka kawo bayanin su ya zo ƙarshe as-sittatu wanda in ka tattara su ka hada da na al-ilahiyat da na annubuwat to sun kasance as-sittatu was-sittuna aqidatan sun kama aqidu 66 e tsakanin wajibai da lazimai da ja'izai da adudadu ɗinsu e in ka tattara su za su baka 66 to bayaninsu ya ƙare bihamdillahi da gode ma Allah wa husna aunihi da kyakkyawan taimakonsa wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Allah ya daɗa salati da aminci ga annabi muhammad wa alihi da alayensa wa sahabihi da sahabbansa wata liha ƙawa'idus salati tunan kason farko na littafin ya ƙare dama mun ce littafin kashi biyu ne akwai ƙawa'idus tauhidi su ne muka gama to yanzu kuma wanda zai bi wa baya ƙa'idodin sallah yana nufin sharuɗanta da ainihin a rukunai da wajibai da musahabbai da sunnoni da sauransu dai to duk su yake nufi da ƙawa'idu salati din nan wannan dai abin da ya sauwaka kenan dangane da tauhidin da shi malam mai ƙawa'idi ya kawo mun ji kurakurai da ke ciki tun daga na asalin abin da ya kawo da sabawarsa da aƙida ta ahlus sunna wal jama'a duk an yi bayani da kuma gyare-gyare na larabci to duka yin ishara eh kai ma in ka je karantarwa to wajibi ne kai waɗannan bayanan eh saboda malami wakilin annabawa ne eh a duka wana ai ana dan takaitawa ne ai ba iya bayanan da ya kamata a ce an yi ba kenan ana dai takaitawa ne ga abubuwan da suke da mahimmanci eh na ga ya kamata a yi cikakken bayani game da al'asha'ira wanda zai iya ɗaukan sati biyu ko uku na biyu ya kamata a yi bayani akan adadin aƙidonsu eh da kuma matsayin ahalus sunna kan aƙidun kaga shi ma zai iya ɗaukan darasi sati biyu ko uku haka sannan ya kamata a yi bayani akan wuraren da suka saba ma ahalus sunnati wal jama'a shi ma zai ɗau darussa da yawa sannan ya kamata a yi bayani akan hukuncin da ahalus sunna wal jama'a suka bayar game da su al'asha'ira ɗin da kaga duk ba mu yi wannan ba mun tsallake to kaga ba komai ne ake faɗa ba eh amma kila wani na ganin an tsawaita kila karatun kwana uku an yi sati biyar inda wannan shi ne darasi na biyar eh duka littafi a'a sai dai in ba bayani ake so a yi na ilimi da kurakuran ba ai muna son mu karanta ne mu fito da abin da yake na gaskiya da abin da yake na wanda ba daidai ba ta yadda in an gama an riga an fita batunsa kenan e, kuma dama akwai yan uwa da ke yawan bugu waya suna tambayoyi game da wasu abubuwa cikin littafin wasu malaman islamiyu ne wasu masu da'awa ne da sauransu masu shiga ƙauyuka suna karantar da mutane tunda littafin ya samu karbuwa wurin al'umma to kaga irin wannan wajibi ne ka yi ta hakikin littafin inda ya zama maka lalura na ka karantar da shi to kaga ba ka da matsala eh, sai ka yi bayani to nan daidai ne nan ba daidai ba ne nan kaza ya kamata a kawo ba kaza ba eh, amana ce ta ilimi eh, tun da kai wakilin annabawa ne ba ba haka ba su ma annabawan haka suka yi to kauce ma wannan usulubi kaga tun nan ka bambanta da annabawa ta fuskar karantarwa to Allah ya taimaka eh to kuma yadda ka ji wa'annan kurakuran har abubuwan da ya kawo babin sallah tsalki da za ka yi ta cin karo da wasu abubuwa eh to Allah da ya kyauta eh shi iya nashi kokarin kenan sai dai a ce Allah ya karba masa yahi masa kuskurensa tunda mu yanzu ba lalle bane mu iya yin abin da ya yi mu da za mu zo mu ce ai littafin ba daidai ba ne ko kuraka su masu wannan magana ba lalle ba ne su iya yin wani madadinsa to duk abin da ba ka iya kawo madadinsa kaga bai kamata ka soke shi ba eh ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske Na'am? Risala? To? Mu da kawa'idi ana maganar risala ko? Subhanallah. To, risala ya an yi ta yi, kila ba da kai an kai karatunta ba. To, tambaya game da mi
وزنها عشرة دراهم.
ta yi babu iskali cikin wannan magana me wani bakon abu ciki ukiya ce baka gane ba kome na'am ukiya ai kudi ne samfur ne na kudi da ake yi da yanzu babu su a duniya babu su a duniya ba kasar da ake aiki da su yanzu to shi ne yake ƙoƙarin fassara maka da me ake nufi da su ishiru na dinaran ɗin da ya ambata eh yawa me a taidar hamin ɗin da ya ambata to ka gani dama ai duk ɗaya ne eh tunda an ce darhami kaga abin da ke da alaƙa da azurfa dinari shi kuma abin da ke da alaƙa da zinari dinari kenan e to wancan lokaci wasu zaka ga azurfa suke da ita e to su ne zakarsu zai zamo nisabi shine mai a taidar hamin din e wasu kuma zaka ga abinda suka mallaka zinari ne su kuma kaga su ake maganar dinari game da su eh to abin da abba ka gane ba shine har yanzu ban fahimta ba to ukiya ce ya fassara maka cewa me ake nufi da duk ukiya kwaya ɗaya ƙibar tana kai nawa to shine ya fassara maka da cewa arba'una dirham na sai ka tara dirhami arba'in sannan ka samu abin da ya kai ita ukiya ɗin eh wani samfur ne na kuɗi da tun zamanin larabawa akwai shi eh to amma dai yanzu babu shi eh to wannan ga ahalul uqiya kenan waɗanda kuma ba su da uqiya kaga ba su da bukata game da shi wannan takadirin na shi uqiya din to amma shi malam akwai uqiya ɗin a zamanin su tunda kaga shi wani abi zaidin ya rasu tun hijira na da 386 ya daɗe da rasu a shekara dubu da wani abu da barinsa duniya malam mai risala eh, eh duk ya riga ya su mafi yawan malaman fiƙihun nan ya riga su su mai muktasar askari bale su mai al'akhdari al'ashimawi al'iziya duk ya riga ya su Mm. to sai mi min wazni sab'ati Mm, da au da skelin bakwai bakwai na mi
fi ani anna sab'ata dalani Mm, to ka gani to wai in za a auna di- da nanira dinari bakwai kenan su ne za su baka kimar eh, dirhami arba'in Mm, don dama dinari ya fi dirhami kima ya fi shi tsada kamar yadda zinari ya fi azurfa tsada tunda shi dinari mun ce daga azurfa ne Eh, shi kuma dirhami daga Uh, dinari daga zinari ne shi kuma darhami daga azurfa ne Eh, to shine nan ya faɗa maka duk dalilin da yasa yake wannan saboda ya zan kowace ƙasa kake a lokacin to za ka iya fitar da ƙimar ukiya gare ka ita kuke amfani da ita ko darhami ko dinari Eh, to duk dinari bakwai su ne matsayin ukiya arba'in Mm. sai me waznuha ashratu dalani to shi kuma darhami bakwai ɗin to ƙimarsu shi ne asharatu dalani darahima shi ne darhami kenan goma eh su ne za su baka goma ɗin ok to wancan saba'atu ɗin fassara ne ga ita ukiya ɗin ukiyar da ya ambata eh to ita ce za ta baka kimanin ah, darhami bakwai eh to darhami ah, darhami bakwai ɗin su ne za su baka na gani Mm. sai me to abin abin wannan kawai ya yi shi ne saboda yanayin ko ina mutum yake amfani to munan kaga ko ɗaya ba mu da to sai dai a kimanta ko da azurfa ɗin ko da mi ko da zinari ko eh tunda naira muke amfani da ita ita kuma naira asali ba ku- ba ita ce kuɗi ba kima ce ta kuɗi muna amfani da ita ne a madadin kuɗi na asali kuɗi na asali shine wannan da ya ambata dinari da dirhami to su za a ibanta a ga abin da ya dace sai a faɗa na naira sai a fitar Mm. to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh